غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اطوي لنا بهذا المحضر وسعد في بنزرة تأتي لنا بالزفر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya muna daga cikin waɗanda za mu yi musharaka tare da 'yan uwa wajen hatamar tafsirin diwani na wannan shekarar diwani wanda ya kasance wani dasturu ne na ahali fayyata duk kowayen su ba'ifa suna da wani abin da suka zauna a kai dama mazala su wala suna fara cikin hadisi ingantacce al-muslimuna ala shuru'in dan haka akan gwadabin wannan kowayen su ba'ifa suna iya samun wani dasturi da ya zama to shine abin da zai haskaka musu rayuwarsu mu kuma yan faida ba mu da abin da ya wuce diwani diwanin nan da shehu radiyallahu ta'ala an yace huwa samratu hayati yace idan har akwai abinda rayuwa ta ta ci ribar sa a sai dai yana magana yana kawo littafai da maulamu shehu radiyallahu ta'ala an ya wallafa su wa'inda wa'ansu su ma wani irin gwaninta shehu radiyallahu ta'ala an ya wajen wallafawar yayi maganar sarfu wato littafin tufatul asfal shi fitowa yayi daga daga gida zai je sallar azan yaga ana koyar da yara sarfu amma littafin abin da zai baka mamaki na wani munkirin shehu tijani so yace a gare na kuma a ɗauki littafin munkirin shehu tijani wala fa da koyar da mutane da ya dawo daga sallah ya shiga ɗaki ta fitowarsa sallar asar ya gama rubuta littafin tufatul asfal ya yi magana akan sabilu salam fi ilqa'il maqam shi radiyallahu ta'ala yana kan jirgi ne ya riga ya faɗa a cikin rabitatu alamin islami cewa mai haƙura mu kyale wannan maqam ibrahim din Allah a manzala sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san cewa za a cika haka amma dan dai bai dauke shi ba mu bari saboda abin yana da girma yana daga cikin muwafaqat umar don malaman tafsiri sun san haka umar ya ce da ma ya kasance waje ne da za a murƙe shi wajen sallah Allah ya saukar da wata hujumi maqami ibrahima sallah ku tsale shi aka suka ce a adid da haka ce to shikenan da yawo jirgi daga jidda kafin ya sauka kai har ya rubuta ya rubuta musu sabilu salam fi ilqa'i maqam ya turo musu amma duk da haka suka ki karama irin tashi da suka zo za su duba aka ce dole akwai dutse da ya tokare daga ƙasansa zuwa kan zuwa kan foundation din ka'abar baki daya in ko za a fasa to za ta zama ka'aba ai ba wanda zai so wannan yayi magana akan shehu radiyallahu anhu yayi yayi bada fatawa akan zakkar gyada tana cikin littafin da shehu tijan sisi ya hada itihafus sami wa rawi fi ba'da ajubati shekhi wal fatawi da sauran irin wannan amma abin da zai baka mamaki kashin ilbas da muke gogayya muke da kan kirji da shi kwana shida aka rubuta shi ba daban ba a kan wannan muke magana ba akwai magana da yawa a ƙarƙashin kashin ilbas da tarihin rubutawa da wahalar da mai janyo da yaya ta kasance amma mu ajiye wannan duk ɗaliban kashin ilbas ko kun san wannan amma sai ya ce idan akwai abin da rayuwa na ya zamanto na ci riba to ba zai wuce wannan diwanin ba ba zai wuce wani jiyon da kuma duk wannan ba wani littafi na shi radiyallahu anhu ko da kuwa littafi ne wanda kai ko da kuwa takarda ɗin kitab wallahi idan kai masanin larabci ne to za ka ga gwaninta a nahu ka ga gwaninta a sarfu ka ga gwaninta a lugga idan kai idan kai kuma masanin fikir ne idan a bangaren fikir ne ka ga yadda ake yin wasa da muktasar al-kalim ka da yadda ake wasa da mudawwana da dukkan ruwayata ba iya ta ibn al-adib bane ma kai kai to amma duk da haka ya ce shi duk wannan ba iya ban iya su ba ni ban iya su ba abinda na iya shine yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwa shidu rabbi ثم أحوى محمد محمدا وأثني على الحادي أما جيت مكمل وفيه تخصص على ربتين ينزو mutum ba a ce mishi yayi takhassusi ma a ce larabcin mai tsayi makawa larabci na jami'a sai ka yi digiri na farko ka yi digiri na biyu a digirin ka na uku za ka yi abin da ake ce mashi specialization a wani bangare daban a wani bangare daban ka yi specialization ɗinka ka yi shi ne akan artificial intelligence ko to shi shi radiyallahu ta'ala an specialization ɗinsa sai ce a yaban manzan Allah yi ma'ana a nan na ƙware a yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nan na ƙware kuma ba wai an faɗe shi bane ba da sigar yaya za a yi wazani na waka kare kare ka san mu gama gari mawaka ne ko da yake mu ba ma isa zama waka ba ɗaliban waka na yanzu duk kalmar da ka zo in dai ba za ta karya wannan fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun madadar la ya fi la hakika mahiya ba in dai ba za ta karya daga wannan wajen ba to kawai za ka tsara ta kuma ko da kuwa aikinka bai yi mu dafaka da abin da ka karbuta ba shi kuma bai taɓa wannan bai taɓa wannan ba to a ce ka tsawara kanka ni yau makalata ba ta wani cewa wani mu zo mu gwangwaje akan diwani a'a za mu magana ne akan mai duba mu ga kyautar da Allah ya bamu tun daga farkon Ramadan har zuwa rana ta yau kullum kana gurin da ake irin wannan kifa duk wani mai yabo ba fashi da tabbacin cewa daidai yake ko ba daidai yake ba wani mawaƙi ya ce uzirar rasulullahi in kasartu fi madhi fa inna jamalakum lan yusafa idan nayi kusuri na san da mun kyawun ku ba zai taba mutuwa ba amma kai kuma kana wani guri da yaban da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yabo ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa yace na karbi yabo kira ya ladal mashi qubayla shibai قبولي وتأييدي ورفع جدائي ويثبتني في الخادمين هزيه سيتي مكمي ويقبل أمثالي بدون مكان وي جار باكينا أو جمع الله صلى الله عليه وسلم ذكر نمو كن في نجم أسامة كوني أو سوا أما أدين دا أكي نفي دا جار باكينا abin da idan bako ya zo kake iya bashi ya dan fara ci ko ya dan fara amfani da shi gabanin kuma abin da ka tana da mai to wai abin da manzo Allah zaka dan fara bani eh gabanin kuma kyautar da zaka yi mini shine kabuli ne a matsayin masoyinka sannan ka tsarkake ni a cikin dukkan halitta sannan ka cire mini wata kan shamaki da ke tsakanina zuwa ga hadarin kudi kuma ya ce al'ara kulla shay'in ma harama batinan ya ce ne fa hatta ya tsini in amma da gidaɗi bai ci ba shi shi ba duk abin da ya faɗa yana da amsa ta eh godiya muke ba wai muna magana bane akan diwanin ba za mu fasara diwani ba a gaban shek abdu shakur wai ya kabalu amjahi ya ta karɓar yabannin da nake mishi ya ta karɓar yabannin da nake mishi ai ƙarshe akamata Allah ya ce ƙarshen ake yi haka shi shi wa radiyallahu anhu ƙarshen ƙarshen ne ya tabbatar mana an karɓi yayi ƙarshen ƙarshen ya ce ranar tashin alkiyama ranar da يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد فأمن يأتي متى قمت وسط الأنبياء هنالك عشر في وراء وألوحكما اللوكة اللي كوة تاشن hankalin nan ba kai za ka tashi kana kana ceto ni kuma saboda tsabar an karɓi ya bona ni kuma a lokacin zan tashi ina maka kirari ni kuma a lokacin zan tashi ina maka kirari dan uwa a ce a irin wannan kirarin wai kana cikin wanda suke zama a wannan ranaku darare masu albarka yana cikin wannan rana wai ya kamata ka cikin kar ka yi tunanin ce- cewa idan ya yi yaban ne shi ke nan sai a ce iya shi ne zai ce zo ka shiga ta a ƙuli da wuce sahabi wa ahli muwaddati da zai ce a ƙalar kullu sahabal khadim ba ni kaɗai zan samu moriyar nan ba shi san diwani da kai a gurin zai ce zai ce ya rasulullahi akwai fa masoyana akwai ma abota su yi nan na da sahabbai na yan diwanin nan a ƙyalin yi kaɗai ta waɗannan da suke zama a zai shi abdul shakuri su ba ku zo ku shige ku baki ɗaya. anya idan ba za mu yaudar kanmu ba akwai wani majalisi a dararen ramadana da ya wuce majalisin da ake yaban manzan Allah kuma a cikin yaban manzan Allah yaban da gauti yawa manzan Allah eh wanda duk ba abin da ya faɗa manzan Allah ne رأيت رسول الله نفسه بأنني سفير له في الكائنات كاسني سفير كوا خليفة فمن ذا الله صلى الله عليه وسلم في الكائنات بعد كم تاني بقوا الجنة هو ملائكة كورا وحالي إن ديك كان تكون أول نكونه to kuma shi safiru manzala ne shi ambasadar manzala ne akan to kuma wai ambasadar manzala ne yake yabuwansa kuma kake zama a cikin wannan kwanakin ramadana kana karanta yaban da ambasado na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake zan tunanin akwai guri mafi girman daraja da Allah tabaraka ta'ala zai kalla a irin wannan guraren wayo suka yi masa kalam da da tasirin fani mujahid ya ce kaza ai ta kokawa da malamai ma'asirai da waɗanda suka gabata wai wanne ne za a ɗauki fasara sau ne za mu ajiye tashi fasara mu ta kokawa da nasi da mansu mu ta tabbatarwa shin wai ma ayar na a irin ayar mu ta jiya shin nasu kace ko kuma har yanzu mu kama ce har yanzu malaman tafsiri na duniya har yanzu suna nan suna ta dawurwuri akan wani na ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna mimma na ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati annika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hadarna ma'aka wa mar'atan mu'minatin wa ahbat tansa lin nabi min arada nabi an yastankiha khalisan laka min dil mu'minin qad alimna ma faradna alayhim في أزواجهم وما ملكت وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج har zuwa kan turji har zuwa kan yace maka la la menene la laka min ba'd to shin na ci hace ko har yanzu mu kamar har yanzu amma wannan ba ruwanka eh alqadi abubakar almaliki suna cikin da suka tafi akan mu kamace amma kai ba ruwanka nan duk abin da shi ya faɗa kai duk abin da ya faɗa kai haka ne kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne bal ma madadi ne daga hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take faɗa mai kalmomin wata rana a gaban muna fassara jiwani a gaban maulatina sai da umar hanyar radiyallahu anhu muka zo wajen faɗin shi radiyallahu anhu idza zikra al-muhtaru hal nasra'ati mutazin madin duna an umila al-fitra wai shi yace ana ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai alƙalami na ringa wani rawa yana fita yana iza kawai sai yake yi rubutun nan duna an umila al-fitra ba tare da nayi tunani ba ba za ka gane abin da ake nufi ba ka je da Hausa Hausarka ka je ka rubuta mana baiti goma da Hausarka balle kuma da larabci ya fi kowane yare ka'idoji to sai sai da ta ce sai da bai ta gaya mata cewa diwanin nan yana zuwa shaurar jallahu ta'ala an ne kawai zuwan mai yake yi idan za a rubuta din ba cewa ake a ban biro ko abin nan ko kuma wani abu a'a kawai tashi yake ko a wani hali yake zai fara rubutu kuma duk makarancin diwani idan ya nutsu daga abal kalbu har zuwa kan karshen sairin kalbi rasul ilahi alamin ta'ala kan su zaka ga cewa eh wannan ba wani abu ne wanda ke da aka tsaya aka tsara wani lokaci ya zo sannan aka yi a'a kawai zuwa yake yi ta ce suna mutum ta ce idan yana kwanci kawai sai aga ya tashi da ɗauki biro da takarda ko yana rubuci ko da cikin dare ne idan ya nemi takarda ya rasa sai ya ɗauki toilet paper tishi sai ya gyara shi ya gyara sai ya rubuta abin da yake cikin ɗin nan sai an fitar da shi an dawana shi idan aka nemi tishi aka rasa sai da ta ce sai ya ɗauki kwalin maganinsa a zazzage maganin a zubar sai a ɓare sai a yi tishi idan safiya ta yi sai ka ji aka wata ji ali aliyu khadimi kazini sirri katibi bi tazini madini kan ala kullum saboda kawata kawata yaban da nake manzon Allah ne fa ya wuce kowa dan Allah mu duba mu ga wani sai ali shi sunna akwai maganganun da yawa amma ya ishe ka a gaya maka tun zamanin Alhaji Abdullahi sai bi ali sai yake tare da shairani kun sani kira tana faɗan wani magana da ya zo kira ta ce da ya zo sai da ya sake sabon saka allo a gaban shi wajen ba sabo saka allo dan da su ga man mutanen farkon dan ba a neman ilimi shine Qur'ani ko to wai ana so a ga maka dan ba ma sai da ya fara sai da ya saka allo a wajen shi kuma bai taba ja da baya ba kamar yadda shi ke kabbin wa bandallahu amin to shi ma da daɗi da rashin daɗi na tare da shi to amma ka sani abin da nake so mu fahimta ba yawan hidimar ba ba daɗewar ba ba ijtihadin ba wai abin da isa ya kere wa dukkanin waɗannan mutanen saboda rubuta diwanin da yake kuma shi kai kake karantawa kuma kai kake zuwa nan zawiyar ake karanta ake fasara maka abinda fa da shi sai cewa abdullahi ya wuce fa dukkan mazajen an afan sai ji an nisan fa ya wuce dukkan fa mazajen nan anya ko mun san girman abin da nake yi kuwa imam hassan sisa ya ce shi radiyallahu anhu karshen rayuwarsa yana faɗa ya lissafo mutane cewa inna mutane rayuwata ta gajiyar da su farko wanda ya fara faɗa ne amma da me gajiyar wai fa da diwanin nan da yake ka sani fa shi ne ya kwaci kashi ne ba shi ya kufe ta in ka koma cikin doyar rasail akwai wasiku da yawa wanda Maulana Sheikh Abdul Fatih ya tara akwai wasiku da yawa za ka ga cewa imla'in shehu ne shine yake nuna amma duka duk ba wannan ba da wannan jiwana da fashi yayi ya wuce dukkan wa'annan duk littafi da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ko wata makalarsa bai ƙara waiwayanta ba bai ƙara waiwayanta daga lokacin da aka kwashi ka ta tafi daga lokacin da aka wuta shi ka ta tafi shi sa har yanzu diwanin shi kansa diwanin ba a gama sanin ma adadin bai ta kallon wani ba ni a gabana sai bi barhama dau sakataren show wanda idan ya gaya maka tarihin show zai je ce ka faɗa ka ce wannan haziyi ruwayati hurayriya irin ruwayar abu hurayra ce ka duba cikin bukhari muslim abu dawud dukkan kutubu sittatin nan inda an ci an abi hurayra ba ka ji an rajulun an rasulullahi daga an abi hurayra ce sai an rasulullahi ko haka ne yace to haka nake da shi idan shi da kansa yace mana na kirga baitukan shau radiyallahu anhu kuma da sauri waɗanda ni ban gansu a cikin diwani ba kuma ban gansu a jami'in jawani ba sai da na kirga baiti dubu goma sha dubu goma sha ni da ido na na ga baiti a cikin takardun shau radiyallahu anhu maktabasa ta cikin ɗaki ba ta wajen gida ba maktabasa na ga na ga baiti wajen guda takwas wanda babu su a duk littafan da shehu radiyallahu anhu ta ban ce na iya hada da su ba amma ina ji da 80% na san su amma ban ban ban ga wannan ba dan ya nuna maka cewa wa fi takhassusi abinda na iya ne da gaske shi sa da ya iya wani yace arani aral hadi wallahi sisi wa gani nan a maka ina ina ina yawo gani ina ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kuma a inda yawan nan da nake shi yawan mutanen nan bana ganin wani bana ganin wani sa wai su wa uba wani sa wa kama kuma ni sirrin musulmi muhaddar da yawa ma da wani sirri koyayye wanda yake bance ne shi a cikin wannan wannan mazaharin na iya wannan shekarar na iya wannan shekarar kai ai duk mutumin da ya tsinci kansa a irin wannan guri da ake karatun diwan wallahi ya gode ma Allah wallahi tallahi babu wanda zai san iya abinda ina faɗa ba ɗan ciwo ba walau ɗan ɗa na jiki ne walau ɗa na ruhi idan har babu wannan jiwani a tare da kai malam da Allah ka je ka ja gefe akwai na gaban kan wallahi Allah ya saka iya mu da alheri ba su ban mu mun ga cewa mu jinin bane ba da tuka da kuka ɗaya da muka yi saboda ka tashi ka jira ta san kyama shi yana jiwa ne ga manzo Allah ka fasa bi ai da kunya wallahi da kunya ranar ta san kyama na wai wani fara ne amma baka iya jiwa ne ba ba Allah ai dan kauye ne kai a fara idan har mun yi da man kawo ka kenan duk duk rayuwarsa baki ɗaya rayuwarsa a cikin jiwa ne ƙara da ita wallahi idan kana so ka san cewa radiyallahu anhu na zahiri da sanin sa na baɗi in ka iya sanin abin da ake nufi da diwani ka karanta ta Allah ya saka wa malami na daga cikin malaman da na ɗauki fasar diwani a wajen su shak malam bashir na ibi na malam bukhari na na alhaji umarin da yawa ina iya zuwa idan na ja baiti ba a fasara shi a matashi ya rasu shekara biyu ko ciki ko uku cikin corona saboda kawai zai ce wai hanya ko mutane suna fahimta abinda abinda shau yake faɗa kuwa zai fashe da kuka kuma ya kasa fassara abinda muka faɗa kuma tare da hakan kuma shau bai faɗa abinda yake zuciyarsa ba domin ya ce wa fata lisanan ma bikin musu duk da haka duk wannan abin fa duk wannan abin abinda zuciyata ta kunsa ya fi karfin harshe na ya faɗa abinda zuciyata ta kunsa a wani lokaci za ka ga yana bayanin mazala sallallahu alaihi wasallam yana gaya maka mazala sallallahu alaihi wasallam wanda ya hijira daga makka zuwa madina ya gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fito yake yaki ko ko wa aqdamahu khairul warra bi tabassumi ko wata rana kuma yazo ya gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah wanda yake mu'ashara ta zaujiya ko wa ya ɗau lahman wa wa lissobi ya ta'u wani lokaci kuma sai ya zo ya gaya maka manzan Allah a ainihin haskensa ko a barkun bada na wal marabi ya ma'u sahabu ni mara'an iz yalma ul barku ya dama ainihin haskensa ko wani lokaci kuma sai ya zo ya gaya maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan abinda yana so ya ƙara maka da halitta kwantar da ita baki ɗaya ya kashe sai ce maka fa babu wanda yake cikakke sai manzo Allah kuma ba ma wanda yake na'ibanta wujudiya ta Allah ne amma ma ya qul la la sabila li wasli man tuhibbu sai ce to kai ma ai na kashe ka la la araka suwabu kai ma ban ganka ba balle ka ga mu kuma ba dai a cikin wannan malamin gode wa Allah da Allah ya ba mu abubuwan mu da diwani wallahi alazim idan Allah bai baka komai ba ya baka diwani shi radiyallahu ta'ala anhu to wallahi Allah ya baka komai ya baka komai babu wata aya ta cikin alkur'ani ko wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka zaka karanta face sai ka san mushi wani bincike a cikin diwani shi radiyallahu anhu wallahi kuma ko da ku ayan nan ta azaba ko da ku ayan nan ta azaba ce ko a haɗo ba ga wahadda ma ahzaban jiran ne take ba ko mu ƙara gode ma Allah tabaraka ta'ala mu ƙara rike wannan abin shine littafin shawar jallawa da na gaya muku kowanne littafi bai kuma kan sauke wannan a rayuwar cewa iya abin da na sani ya dudduba diwanin da aka wallafa a rayuwarsa a duba ya ƙara duba ya gyara aƙalla ni na san guda biyar guda biyar wanda aka yi shi ka buwayar ta jiwa ne sai zaman to kamar irin abin da sai je ke faɗa akan abin nan ruwaya ta ta warshi muna da muna da kira'o'i kusan goma sha biyu ko in ka nitsa ma su kai ashirin in ka ɗauki kowanne daga cikin su ka zo ka ɗauki hasu hasun duri ka zo ka ɗauki kisa'i ka zo ka ɗauki kalab ka zo ka ɗauki hamzatu zayyaki ka zo ka ɗauki yaqub ka zo ka ɗauki ruwaya ta abu amir ka zo ka ɗauki ruwaya ta ibnu amru ka zo haka dai ga sunan duk da yawa kowanne kana iya ganin bambanci a cikin suratul azab da nake gaya muku nake ce muku duka idan ka ɗauki ruwayar abin nan abin nan ruwayar warsu da kira'o'insa duka guda biyu na kalun da ita warsun kanta ruwayar kan imam nafi na kasan ce da duka ruwayoyinsa na warsu da da kalun din za ka ga duka za ga buyutu ba zai taɓa zuwa da buyutu ba ba'un din nan wata ka sake wata ko wazu kurna ma yi lafi biyu su kunna mina ya ce lafi wal hikima kuma ka san da zai baka mamaki waya sunan shi ne ruwa mai ruwa nafi uwa nafi uwa nafi uwa alme almadini barakallahu fika shi fa me wannan ruwaya dan madina ne ruwayar madina ce ruwayar wanda ake ta zamanin manzo Allah ce wanda ƴan madina manzo Allah ne suka karanta ta to ka ga mu mace ce wanda take so da wannan kama cire wani abin da zai kai ka da nisa kai kan abin nan babu wata ruwaya wanda aka tabbatar cewa fa manzo Allah ma ya karanta da ita da ta wuce wannan wallahi babu akwai kuma ba wai ana faɗa bane ba da jazza kuma a'a abu ne wanda yake da hujjat wujudu jami'a hujjoji ne tabbatattu wanda suke nuna haka don haka abin da ya faɗa abu ne mai matuƙar mu yi tunani a kai kada mu yi wa ƙoƙari mu bar kada mu yi wasa kai mu bar cewa mu bar wannan ruwayar da injina shi a duniya ga mutum ya je musabaka ya dawo ya ce saboda bai ci ya koma hausu mu yi ƙoƙari mu rike ta abinda aka ce maka malamin malamin shi wata jarumar anhu ya mafarki da zafi haka ce ba mafarki da shi ma wani yi sai da wata littafi ko sukutan mene ne ta yi lak a fiji wazi a ru'yatul bari wal malak to ya yi mishi karatu da ruwayar warsu shehu ibrahim sallallahu anhu shine wanda ya saka mahmud khalil khusari ya yi tasjilin qur'ani da ruwayar warsu da ya yi tasjilin ta ya zo karanta a gabansa ya ce yadda kake karatun nan da yadda ake yinta da yadda kake hawa da saukanta da yadda kake ba da maddodin yadda kake fitar da mahazin hurfin haka ake yi a al'arshin Allah to bai ishe ka baka rike wasu ina roƙa Allah ta rakwata Allah ya tabbatar da mu akan wannan wa kullu amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh